ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا الشارع يوتن المحرم يرمى زن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da shidda ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya'i mun tsaya daidai aya ta goma sha takwas za mu tashi kan aya ta goma sha tara inda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa lahu man fi samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Walahu man fi samawati wal ard duk wanda yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai kayan Allah ne. Muna ganewa ko? Na Allah ne gaba ɗaya Allah yake da mulkin shi. Ma'ana a nan wurin, Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya gaya mana cewa mulkin sammai bakwai da kasai bakwai da ma abin da ke tsakaninsu duk da Allah bai faɗi a nan ba, da ya faɗa wasu wurare, to na Allah ne subhanahu wataala. Dukkan su gaba ɗaya bayan Allah ne, dukkan su mallaka Allah ne. Cikinsu babu wani wanda yake da mulki, ko yake da wani kaso na mulki, ko kuma yake kamawa a yi mulki. Allah shi kada yake mulkin shi. Ba wanda ke kama ma Allah. muna ganewa ko kuma babu wanda yake yin ceto ya tsamo mutum daga wahala sai da izinin Allah subhanahu wataala haka kawai ya ce bari ya yi gaman kanshi ba tare da izinin Allah ba wala yashfa'una illa liman irtaba sai ga wanda Allah subhanahu wataala yarda to tunda Allah subhanahu wataala komi da komi nashi ne mallaka shi ne komi bayin shi ne kuma baya da abokin tarayya a ciki to ina mushrikai makiya Allah suka sabo waɗansu alloli waɗanda suka rike su matsayin alloli kamar Allah ina suka samu wannan alhali babu wanda yake da irin wannan sifa ta Allah ya haka kuma ka sanya ma Allah subhanahu wata'ala da alhali komi da komi na Allah ne subhanahu wata'ala mallakar shi ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Subhanallahi ko kuma wa man indahu Allah ta'ala ya ce kuma wanda ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana daga cikin mala'iku waɗanda suke wurin Allah. La yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai daga bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala. mala'iku ba su jin kansu cewa su sun wuce su bauta ma Allah wa sunan ba su girman kai Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wa lal mala'ikatu almuqarrabun haka ma mala'iku muqarrabai ba su kyama su zamanto bayan Allah Wadaka Allah ta'ala nan ya ce wa man indahu wanda ke wurin Allah la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai daga bautan Allah saboda Allah tsarkakakken mahalicci ne Allah sarki ne mai girma shine wanda dukkan wuyoyin bayi gaba ɗaya suka duka mashi shine duk wani abu da kake tunanin mai wahala ne to mai sauki ne wurin Allah subhanahu wataala shine wanda mala'iku ma ga sunan Allah na cewa man inda la yastakbiruna an ibadatihi su ma sun duka gaban Allah wani wuri Allah ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce lalle waɗanda suke wurin Allah mai girma da ɗaukaka ba su girman kan bauta ma Allah ba su yin girman kai su ce su sun wuce su bauta ma Allah kamar yadda da Adam yake kuma haka ba shi gaske dan Adam shi yasa Allah ya ce fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun idan mutane suka girman kai suka ki su bauta ma Allah to waɗanda ke wurin Allah subhanahu wataala suna ma Allah tasbihi dare da rana kuma ba su yankewa ba su gajiya kaga mutane ana samun mutane masu yawa su ki bauta ma Allah subhanahu wataala to su mala'iku kaf din su Allah ya ce la yastakbiruna an ibadati ba su yin girman kai daga bautan Allah subhanahu wataala daga duka ma Allah bauta Allah shine da abin da Allah ya saka kai ka yi da abin da Allah ya hana ka ka bari to mala'iku haka suke la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah umarnin da ya ba su a sa'an nan kuma ba su saba ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya hana su abin da Allah ya sa suke aikatawa kaji zaka nan ma Allah ya tabbatar da wannan cewa la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai daga bauta Allah wala yastahsirun kuma Allah mai girma da daukaka yace ma'ana ba su kosawa ba su gajiya su ce kai sun gaji muna ganewa su yanke su ce sun bari kamar da ka samu dan adam yana yi ya bari yi da washi ke ga dan adam ta baki ne ta ba karatu ko ba haka ba to mala'iku ba su kosawa ba su yankewa saboda tsananin kwaɗin su bauta ma Allah saboda cikakkiyar soyayya da ke gare su da Allah subhanahu wataala suna matuƙar son Allah sun fi son Allah ta'ala da komi yasa suke mi suke dagewa su yi tabotan Allah subhanahu wataala babu wani abu da za su samu kasan ɗan adam da yawa cikin mutane sukan bauta ma Allah saboda wata manufa babban manufa shine ka bauta ma Allah don girman Allah to wani ba don girma Allah yake ba dai ya samu kuɗi ko dai ya samu makami ko don wata bukatar shi tafiya da zarar ya samu ɗaya daga cikin manufofin shi to shi kenan ya bada ibada kai ta ganin ya sahun gaban masallaci ne in wani wazi ne kai ta ganin shi gaba gaba shi ke kokarin da tabarmi a shin gida su shi ke kokarin raban shayi shi ke amma manufar shi daban ba wai da wanda yake nan da ke ba misali ne na bada kawai misali ne ba da wani nike ba muna ganewa ku to da zaran buka Allah ne ya faɗa abin da nasu mai ya abudu Allah ala harf fa ina sabahu khairu ne kuma annabi cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah baki baki idan alheri ya same shi sai ya natsu wa yana sabatu fitna in qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah to haka da adam ba wai kowa da kowa ba ana samu cikin mutane akwai masu wannan manufan Allah ya kiyaye amin amma su mala'iku babu ranar yankewa daga ibada saboda sun samu wani abu saboda wani gurin su ya cika amma mu yan adam akwai da yawa daga cikin waɗanda suke dagewa manufarsu da Allah ne daga kowaya ko daɗi za su dage shi ta bautan Allah akwai kuma wasu daga cikinmu waɗanda manufarsu abin duniya ne kawai da zarar ya samu shi kenan ba za ka ƙara ganin su ba yadda suke sakan ma fuska suna walwala da kai to da abin ya samu shi kenan ba sani ba sabo da kai da su kana tun karin su ce menene wanda wancan lokacin da ake taba matakan nema suna wasa da dariya da kai amma da rana abu ya samu shi kenan zaka suna ma fuska ana ɗarmi ma fuska ba amawa ba burmushi ba walwala ga fuskar su kuma shi kenan sun yi ban kwana da irin wannan ibadar da suke tukur kenan wata cazma shi wanda ba rabuwa da ita yadda wata jallabiya shi ko guda biyu ko guda uku wanda su ya riki saboda su ne kayan Allah da sai yadda su ko a kara ganin shi da su yanzu sai shaddodi sai manyan kaya saboda mi bukata ta riga ta biya Allah ya kiyaye to Allah ta'ala ya ba da labari game da mala'iku cewa ba su yankewa ba su gajiya ba su kosa saboda tsananin kwaɗayin su bauta ma Allah saboda wato tsananin yadda suke son Allah subhanahu wataala kuma saboda karfin jikinsu kadi ba ga a ce tunda aka yi mala'ika ibada kawai yake ba ya tsayawa dare ba dare ba rana ya kake kasan jikin shi akwai kwari kuma ba a ci ba a sha su azumi suke yi su azumin su na har abada ne ba ranar shan ruwa kullum cikin azumi suke kuma kullum cikin ibada ake ya kake gani kuma za ka zanke ma Allah subhanahu wataala wani kuri da wani gwandaki ibada da kake ta dan lokaci ka yanke ka sai neman duniya ka to ga waɗanda suke bauta Allah subhanahu wataala ba su bari ibadar kenan kullum subhanallah suke bari subhanallah subhanallah subhanallah tun ba a yi ka ba tun ba a yi iyayenka ba tun ba a yi kakanninka ba tun ba a yi dan adam ba su aikin kenan subhanallah subhanallah yau shekara nawa kenan tun ba a yi annaba adam ba suke nan tsaye suna wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka muna tsarkake kai Allah kuma muna maka tasbih haka suka ce tun ba a halicci annaba adam ba aikin kenan kuma har zawa yanzu ba a bari ba bayan in an ya tsaya a huta ji aikin kenan wasu ayyuka akwai masu yin su kuma su waɗannan aikin su kenan tasbihi yusabbihuna al-laila wan-nahara Allah ta'ala ce suna tasbihi da daddare suna tasbihi da rana la yafturun ba su gajiya mana sun dukkufa a cikin bauta Allah subhanahu wataala sun yi nisa a wurin bauta ma Allah subhanahu wataala ta hanyar tasbihi cikin lokutan su gaba daya ba su da lokaci na hutawa kuma ba su da wani lokaci wanda za a cewa yawo finta ya kadaita daga tasbihi babu shi sannan kuma ga su da yawa ga su da ɗimbin yawa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisi cewa atsati sama'u haqqa laha anta itta Mandala ya ce sama tana ƙara za ta tsaki kuma ya dace da ita saboda mala'iku sun cika da ita dam tana ƙara tana raƙaƙaƙa kamar ta tsaki saboda babu wani wuri da zaka aza in yatsinka guda hudu face mala'ika yayi sujada wurin yana gode ma Allah yana tasbihi cike take to da haka kenan ba su da lokacin hutawa wannan yana bayyana mana girman Allah subhanahu wata'ala da kuma daukakan ikon Allah subhanahu wata'ala da kuma cikakken ilimin Allah subhanahu wata'ala da cikakken hikima Allah subhanahu wata'ala abinda zai matsa ma ya tilasta ma dole ka tashi ka bauta ma Allah subhanahu wataala kuma ka san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta'ala duk wanda bai bauta ma Allah ba ya tabi yayi asara kuma ita ibada Allah kada yake mai ita duk girman ka to ba za ka karkatar da ibada ga wani Allah ba duk girman ka baka kai girman mala'iku ba girma na halitta girma na karfi girma na zati baka kai su ba amma wa suke bauta ma Allah suke bauta ma kai dinga zaka je kana bauta ma gunki kana bauta ma rana ko kana bauta ma wuta ko kana bauta ma icce ko dutse akan me alhali kai ba kowa bane su ma da suke manya ba su yi kyaman su bauta ma Allah ba balle kai dan mitiki dan kararin wanda ba komi bane kuma kai ibadan nan cikin sauki haka maka ita ba cewa kai ka durmiyar da lokutan ka gaba da cikin ibada ba cewa kai kada ran kada ta ba gini ta ba neman duniya ka ba ta ba karatu ta ba neman duniya ba ta ba kiri ba nan wani kiri abinda aka sa kake ka taba ibada kuma ka sai ka nemi duniya karewa kan kai sallah asuba sai ka wajen awa hudu zuwa biyar ma sannan ka sake wata sallah kana ina kana can kana a caba kana can kana a daidaita ko kana can kana lebaranci ko kana can ka bude nan kes ɗinka kana sai da katin salula ko kana nan kana tallar shayi ko kana can kana gyaran moto ko gyaran mota ko kana walda ko kana wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke nan neman halaliya ne ko kana can kana gyaran famfo ko kana gyaran wuta haka ɗaya daga cikin ko kuma ka buɗe wani majejin shagonka sanyi na zubo maka ana ta zuba ma kuɗi ana ta hada-hada ko kuma direba ne kai maradi kano maradi jibiya maradi da magaran maradi ya mai aikin kenan haka an zo maka da ibada cikin sauƙi ba za ka yi sallah ba fa in ka tashi daga nan har sai ka je da magara amma ka samu ta cikin layi sai ma ka huta sa'an nan azhar ta yi sa'an nan ka yi ibada wadda take dole a kanka sai wadda ka sa kanka kai jai saboda ka sa kanka ana neman lada wurin Allah subhanahu wataala kai ma sai kai ta tasbihi dare da rana kai ta zikirin Allah subhanahu wataala da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ibadodi ko wata sadaka ko ziyarar mara lafiya ko sadar da zumunci ko abin da ya kama da wannan amma ba haka ba ibadar da take dole a kanka to daga sallah asuba kuma sai azhar bayan azhar kuma kaga sai kai awa biyu ko uku sannan kai la'asar bayan la'asar nan ma sai kai awa uku sannan kai magariba bayan magariba sai kai awa ɗaya da wani abu kai isha'i ko kuma Allah subhanahu wataala ya ce maka in dare yayi waja'alna nawmakum subata mala'iku ba su bacci ba su hutawa sai duka an kawo masu sauki amma duk da haka nan ba za ka dage ka bauta ma Allah subhanahu wataala ba duk saukin da Allah ya kawo ma Allah ya kiyaye To bayan Allah subhanahu wataala ya yabi mala'iku cewa ga irin yadda suke bauta ma Allah subhanahu wataala ya Allah ya ce amittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshirun Allah ta'ala ya ce koko su waɗannan mushrikai sun rike waɗansu alloli ne daga cikin ƙasa hum yunshirun su ne waɗanda za su tada mutane bayan mutuwarsu mana waɗannan gumaka nasu suna iya rayar da matattu suna iya tada matattu daga makwantansu suna iyawa ko ba su iyawa ba su iyawa wa sunan ba su busa masa rai ba ya za a su tada su bayan mutuwa ba su iyawa mana bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana wato cikan ikon shi da girman shi da kuma ainihi cikar dukawa duk wani halitta ga Allah walahu man fis samawati wal ard to sai Allah ta'ala ya dawo yana kin yarda da mushrikai akan abin da suke aikatawa na rike aine waɗansu alloli ko ba bayan Allah cewa waɗannan alloli da suka ɗauka a matsayin allolin su ne alhali gumaka ne to suna cikin matukar gajiyawa ba su iya komi ba su da ikon komi Allah ya ce hum yunshirun suna ya tada mutane ma'ana Allah ta'ala yana so ya ce ba su da ikon tada mutane da tara mutane bayan mutuwarsu wanda yake da ikon tara mutane yake da ikon tada mutane bayan mutuwa shine wa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya faɗa a farko farkon suratul furqan wattakhadhu min dunihi aliha sun rike waɗansu alloli ko ba bayan Allah la yakhluquna shay'an wahum yukhlaqun Allah ya ce su waɗannan gumaka da suka rike a matsayin alloli koma bayan Allah ba su iya halitta komi Allah ya ce kai su ne ma ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a Allah ya ce kuma ba su mallakan amfani ga kansu ko kuma cuta wala yamlikuna mautan kuma ba su mallaki mutuwa ba mana ba su iya kashe kowa mulkin mutuwa ba ga hannunsu yake ba wala hayatan haka ma ba su mallaki rayuwa ba wala nushura kuma ba su mallaki tada matattu bayan mutuwarsu ba waɗannan gajiyayyu ne ba su iya komi kenan duk wanda ke so a ce mai Allah ne shi to sai ya mallaki waɗannan abubuwa in ya mallake su to shi kenan ya zama Allah ka san ko ba zai mallaka ba ko har tashin alkiyama wata ya Allah ce wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahu yunsarun Allah ya ce mushrikai sun rike waɗansu gumaka a matsayin alloli wai suna tsammanin za su taimake su in sun shiga wahala in sun shiga damuwa in sun shiga matsuwa Allah ya ce la yastati'una nasrahum ba su iya taimakon su wa hum lahum jundun muhdarun Allah ya ce kuma su suna da runduna wadda aka halarto musu saboda haka ba su iya yin komi saboda haka mushriki wanda yake bauta ma abin halitta abin halittar da bai amfani bai cutarwa ya bar tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala wanda yake da wato cika duka gaba daya shi Allah cikakke ne gaba dayan shi al'amari gaba daya ga hannun Allah yake duka min lamari gaba daya da karami da babba haka amfani da cuta duka ga hannun Allah subhanahu wataala yake to duk mushrikin da yaje yana bauta ma wanda bai mallake wadannan abubuwa ba wannan yana daga cikin rishin taufiƙin da bawa ya samu a rayuwar shi ma'ana bai samu datarwa Allah subhanahu wataala da shari'a Allah ba kuma wannan yana daga cikin rishin rabo rishin babban rabo shine a same ka mushriki kana bauta ma gunki kana bauta ma wani Allah kana ɗaukar dangin ibada kana karkata ta ga wani Allah subhanahu wataala wannan lishin rabo ne sannan kuma cikakken jahilci domin babu abin da ya dace da wannan duniya duniyan nan ba za ta gyaru ba sai dai ta gyaru akan Allah guda kawai haka ne ko yawwa kamar yadda ba za a iya samar da ita ba sai da Allah guda ɗaya ba alloli suka samar da duniyan nan ba Allah ya samar da ita to kuma babu abin da zai gyara ta sai dai a tsaya a bauta mawa Allah shi kadai wanda shi ya samar da ita Allah ya samu dace to shi yasa Allah ta'ala ma ya ci gaba da cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da dai a cikin sammai da kasai ya kasance akwai waɗansu alloli banda Allah banda Allah mahalicci kuma akwai waɗansu alloli waɗanda su ma suna da ƙarfi irin ƙarfin Allah la fasadata da sammai da kasai sun lalace su da kansu lalacewa za su rushewa za su duk wanda ke cikin su ma lalacewa za su ko ba haka ba yanzu duniyar nan tamu sararin duniyar da muke ciki jagorancin da muke da mutum guda ke tafiya da mu da kowa ya ji daɗi ko ba haka ba amma yayin da shugabanni da sarakuna ke akwai ya ka gani yawa sai wahala ake ta sha sau da rikici ake ta yi rigima ake ta yi wannan bai yarda da wannan ba wannan bai yarda da wannan ba haka ake ta tafiya shi sa ake shan wahala amma da mutum guda ke tafiya da mu da shi kenan abin da ya ce a yi shi za a yi ko ba mai mai jayayya ya kake gani ba wanda zai ɗauki makami ya ce ya ke shi ba wanda zai koma wani wuri wani daji yana taron mutane yana kwace musu kuɗi duk babu ko yana kwace masa rayuwa ko yana cin mutuncinsu to amma yayin da abin ya zama to haka to kaga ai yadda muke rayuwa ko to Allah ta'ala ya ce da dai a ce cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli kamar Allah shi banda Allah kuma akwai su ma to da sama da ƙasa sun lalace bayanin wannan duniyar sama da duniyar ƙasa da muke gani gaba ɗayansu sun tabbata a cikin mafi kyawun yanayi ko ba haka ba tun da muke bauta ganin wata tangarɗa ta ba da sama ba tsarin su kullum yadda yake haka yake da ba mu taɓa ganin rana ta ke hitawa ba ba mu taba ganin rana ta hito daga arewa ta yi gusun ba ko an taba yi ba mu taba gani ba ba mu taba ganin ta hito daga yamma ta yi gabas ba sai dai tun da aka tashi kowa ne yake ganin ta wata ma tun da aka tashi ba taba ganin shi ya hito nan ba ranar diba shi a kalle ya gabas a'a sai dai a kalle yamma kuma ba a taba samun matsala ba ba in kuka gaba ku gan shi ba ba wai ya sake wani wuri ba ne yana nan mai irin wara ne bai gan shi ba yana nan irin wannan tsari da ba samu tangarda ba samu matsala a cikin shi ba ko ba samu kiyawa ba lokacin da Allah ya saba yin ruwa yake ruwan shi babu wanda yace bai yarda ba lokacin da Allah subhanahu wataala ya so ya zo da sanyi zai zo da shi ko ya zo da zayi zai zo da shi ko ya tado iska duk abin da Allah ya ga dama ba mai kiyama shi kuma babu wanda yake tsaya yana jayayya ce bai yarda ba ko ba haka ba ga turai ce yanzu ana sheka masa zahi ba yadda za su sai dai kallo sai dai a ta ɗin a ta magana cewa an ga zahin da an dade ba ga irin shi ba iyakan magana kenan ba wanda zai hanawa abinda Allah ya so ya cikin su shi zai kuma yasa wuta ta yi rauni wanda zahin ya yi ƙarfi wutar da za ta sanyaya ma mutane rayuwa ita ba ta yi rauni iko Allah da Allah ya gwada masa sarauta shi to haka Allah ke abinda Allah ya ga dama haka zai babu wanda ya sa in ya ga dama sai ya zubo musu kankara ta hana su hita satanni ko watanni ba inda ake zuwa kowa na nan cikin gida dodin da kai ko ma ka takkata ta daskari ina ba ka tahiya in Allah ya ga dama sai ya haka nan Allah ya ga dama sai ya aiko musu gobara kamar wanda aka yi bara waccan ko wanda ko bara ne ta dade tana ta cin daji wata da watanni ba yadda za a yi dole a karba da hannu biyu ana so ko ba a so abinda Allah subhanahu wataala yake so shi za yi masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi zai kasancewa abinda Allah bai so ba ba zai kasance ba ana ka babu wanda sai jayayya da Allah kuma ka yi jayayya ta baki ce nan kasa amma ba kai saka tara abun ba wannan ya nuna kenan tunda kaga tunda aka yi duniya yadda kasan tana tafiya haka take ya nuna kenan wanda yake shirya ta ya tafi da ita yadda yake so shi kadai ne sai da abokin tarayya kuma ya nuna cewa Allah duniyar nan gaba ɗaya shi kadai ne da a ce duniya tana da alloli guda biyu waɗanda suke tafiya da ita su shirya ta waɗanda suka halicce ta ba guda ba ko kuma da yawa ma wasu alloli daban-daban to da tsarin ta ya lalace da duk shika-shikanta duk sun rushe gaba ɗaya muna ganewa ko domin fara za su zaki da juna tsira mai juna za su in wannan Allah ya ce a yi ruwan ya ce a ban tashi ba sai nan gaba in wannan ya ce a yi duwan ya ce a haske nake so fada za a yi ta yi ko baka taɓa samun haka ba kullum sai dai ka samu bambancin wannan yanayin da wannan yanayin 'yan mintuttuka ne na faduwar rana 'yan mintuttuka ne na mi na hitowar rana kawai abin da kake samu kenan amma ba za ta ki hitawa ba ba za ka ganta rana yadda ta saba shidda da wani abu misali shidda da ishirin ko shidda da rabi ta hito to in wani lokaci ne sai ka ta koma shidda da arba'in zuwa bakwai ko bakwai da wani abu ba ta taba kaiwa takwas ba ta hito ba ko za taba haka ma wurin haduwarta rana ba ta taba kaiwa bakwai da rabi ba duk kullum shidda shidda da kaɗan har zuwa bakwai kaga yanzu ta koma bakwai da minti biyar zuwa minti goma take haduwa ko to daga nan kuma za ka ta koma baya kullum tun da aka yi duniya haka nan ne ba a taba cewa karfe takwas na dare war haka a ce rana tana nan bata faɗi ba mu dai a kasashen mu sai wasu kasashe su ma yadda take hitawa wurin su da yadda suke waduwa ba irin namu bane su ma duk za su gaya maka yadda aka tashi din nan karin da ake samu dai guda biyu ne ba ya wuce haka nan to kaga wannan yana nuna ubangiji Allah subhanahu wataala shine mai cikakken iko babu yadda abokin tarayya babu wani wanda yake kama mashi ko yake jayayya da shi a ciki Allah ta'ala ya kara mana imani to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah subhanahu wataala ya ce to tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala mai al'arshi kuma wanda yake mai girma ma'ana tsarkin Allah subhanahu wataala ya tabbata Allah shine mai cikakken iko Allah subhanahu wataala shine wanda yake wato da cikakken mulki wanda babu wanda yake jayayya da mulkin Allah subhanahu wataala shi yasa wani wuri Allah ta'ala ya ce mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah subhanahu wataala bai rike da ba annabi Isa ba dan shi bane muna gane ku Uzairu ma ba dan shi bane haka nan ma malaiku ba ƴaƴan Allah bane Allah ba ya da da ba ya da iyalan yalid Allah bai taba haihuwa ba ko ba zai haihu ba mattakhadha Allah min waladi sai Allah ya ci gaba da cewa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani Allah tare da Allah shi kada yake Allah subhanahu wataala Allah ya ce idan lazaba kullu ilahin bima khalaqa da a ce akwai wani Allah tare da Allah ko wasu alloli tare da Allah to da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da wasu allolin sun yi babakere da daukaka akan wasu allolin da wani Allah wanda ya wani Allah karhi shi za yi shi za mallakar duniya Allah ya ce subhanallahi amma yasifu sarkin Allah ya tabbata daga irin wannan siffofi na kaskanci da suke danganta ma Allah haka ma wani wuri Allah ta'ala ya ce ولو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا Allah ce ka gaya masu da ko waɗansu alloli tare da Allah wanda ba Allah ba kamar yadda suke cewa to da a lokacin nan su waɗannan allolin sun nemi hanya zuwa ga Allah mai al'arshi ma'ana da sun yi fara da Allah dan su kwace mi dan su kwace abin da yake nashi sun da su ba suna da nasu ma'ana a yi fada su nemi ne su nemi hanyar da za su kwace ma Allah subhanahu wata'ala nashi kamar yadda sarakunan duniya suke ko yawa masu mulkin duniya ba haka suke ba cin iyaka ba cin iyaka ba ne ya kawo turawa kasashen mu ina ruwansu da mu in ba cin iyaka da zalunci da babakere ba me ya kawo su afirka ba su tsayawa kasashen su suka zo suka mallake mana kasa suka bata mana al'adu suka bata mana addinin mu suka sa mana kishin kan suka cire mana kishin kanmu kaga mutum ya yi rib da ciki da kuɗi da yawa sai ta yi kai musu su aji mushi saboda hauka kuɗin ƙasarka ne zuwa ƙasarka ce amma sai ka ɗauka ka kai su aji maka su adana maka radda ka tai nema su kuma su ce ba san wannan magana ba ina ka same su albashin ka gaba ɗaya shekarun da kai mun lissafa da gaba ɗaya ne ga kuɗin da za ka samu na ka samu wannan kuɗin kan ma sai mun ɗiba kuma ba duka za mu baka ba za mu ajiye maka saura za mu ɗan cakura ma wani waye ja kai ka ja ma kuɗin ka sauku ne sai na ruwansu da mu suka zo suka sa mana ba mu kishin kasan mu ko kada mu kashe kasan mu ba abin da ya sha mu kai mu cuce ta a hada baki da mu a ci amana a yi yaudara ba abin da ya sha mu kai mutum guda ɗaya yana iya sababin hallakan mutum dubu ba abin da ya sha mai kai amma na can yana kishin wasu mutane wanda bai san su ba suwa ba san shi ba in ya tara su yake mika ma abin ga yan kasar ka da bukata bukata sai iske mu da shugabanninmu da sarakunan mu ko suka zo suka nuna masa hin karhi suka kwace masu mulki suka mai da mulkin ga hannunsu kuma suka ce ga yadda za a tsarawa irin tsarin su can shi za a yi nan wurin can wurare ne nan bakaki ne can birane da masu kyawun nan kuma dazuzzuka ne amma suka ce dole a yi irin wannan tsarin duk suka kai mu baya suka hallaka mu duk me ya kawo wannan shine baba kere da ribda ciki da zalunci irin na shugabannin turawa Allah ce subhanahu wataala ma yaquluna uluwan kabira Allah subhanahu wataala ya ce sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya daukaka daga abin da suke fadi daukaka wanda take babba to shi yasa banan Allah ta'ala ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarkin Allah ya tabbata kuma Allah subhanahu wataala ma abucin al'arshi mai girma ya daukaka daga abin da suke siffanta Allah subhanahu wataala alharshen Allah shi ne wato halitta Allah wadda tafi girma a cikin halittun Allah kuma ita ce halittar da tafi faɗi cikin halittun Allah kuma ita ce rufin halittun Allah inda ka garin fannin tarihin mu to haka al'arshi yamma duniya shi ke rihe da duniya shi yasa Allah yake danganta al'arshi zuwa gare shi don ya nuna ma girman shi ya nuna ma matsayin shi Allah ya kara mana imani sai Allah ta'ala ce la yus'alu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayar shi game da abin da yake aikatawa saboda girman Allah saboda izzan Allah saboda cikakken ikon Allah shi yasa Allah in ya ba a tambayar shi ba wanda yake da ikon ya hana Allah ko jayayya da Allah ko da magana ko da aiki duk ba ba wanda yake iyawa kuma saboda cikar ikon Allah da hikimar Allah subhanahu wataala da aje abubuwa da Allah ya yi wuraren da suka dace da su da kyautata su da Allah ya yi Allah subhanahu wataala ya kyautata komi wanda hankali yana ganin darajar wannan abu to da haka Allah subhanahu wataala babu wanda yake tinkara shi da tambaya ce Allah dan me kai kaza me yasa saboda Allah cikin halittar shi babu tangarda babu matsala a ciki da abin da Allah ya ga dama shi yake da abin shi da haka da abin da Allah ya yi kaga ku yan gidan kurakunan ku goma sha biyar Allah ɗaya ya zaɓa ba ka cewa Allah dan me za ka yin haka ba a ce ma Allah haka nan ba ma Allah rishin kunya ko rishin ladabi abin da ya ga dama ku ba halitta shi bane bayan shi bane wanda ya ga dama za a yi da ku in ya ga dama kuma sai ya maku rubdugu gaba daya ba mai shi in ya ga dama kuma ya maku rubdugu kowane da in ya ga dama sai ya raba ku biyu wasu malamai wasu masu kuɗi wasu ma'aikata wasu masu kuɗi wasu ma'aikata wasu malamai haka Allah ya ga dama yadda ya ga dama yake kamar yadda kai ma da abun ka ba yadda ka ga dama kake shi wai ma magana wai kai ka kara yace dan bi kai ina da mota ta na saida na koma kasa ina yawo kawai sai kai ni kara a ce na saida mota ina yawo kasa ina ruwan mota kuce tauce na gaji da hawanta na koma kasa ina yawo ina kudin na sai aya na aji in tai tsare in sai kaya na ne na samu riba sai in dawo da wata mota kuma kaga sauran kudin sai aje yana sa mai ina cin daɗi na kayan su kare kuma ita ma in kadar da ita kudi na ne ko na wani ne to kai ma kai ba kai ka kara ba balle Allah subhanahu wataala mai duka mai kowa mai komi wanda duniyar gaba da ta ce to Allah subhanahu wataala la yusalu amma yafalu wa yusaluna su kuma halitta su ne za a tambaya ba wanda zai tambaya Allah ya ce Allah dan mi kai ni talaka Allah dan mi ka jarrabe ni da idanu dan mi ka jarrabe ni da hannuwa dan mi ka jarrabe ni da kafafuwa dan mi ka jarrabe ni da wata jarrabawa amma ku sai Allah ya tambaye ku abin da kuka yi wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina da ku da annabawan da aka turo muku duk sai Allah ya tambaye kowa thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im kowa sai Allah ya tambaye shi ne ni'imar da aka mishi wa rabbika la nas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun saboda da abin da kai ba daidai ba sai Allah ya ce dan mi kai da abin da kai ma daidai sai Allah ya ce dan mi kai shi hujja ake nema saboda aikin ka da maganar ka da halayenka duk sai an tambaye ka saboda kai kasashe ne kai gajiyayye ne saboda bukatar ka zuwa ga Allah saboda kasancewa ka kai bawan Allah ne daga cikin bayan Allah sai Allah ya tambayi ka saboda haka kenan Allah subhanahu wataala shi malicci ne mai cikakken iko mai cikakken mulki wanda yake aikata abin da ya ga dama kamar yadda Allah ya ce inna Allah yaf'alu ma yasha lalle Allah shi ke aikata abin da yake so ya aikata inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da yake so ya aikata fa'alun lima yuri Allah mai yawan aikata abin da yake so ya aikata ne Allah kara mana imani abin da muka bari daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya samu da
ce malam me hukumci wanda yake fifita shawarar da matar shi ta bashi akan shawarar da mahaifin suka bashi
wani ya hukuncin mutunan da yake bibita shawarar da matar shi ta bashi akan shawarar da mahaifan shi suka bashi to ita da ba shawara ai hakki ne na mutanen da suke gefen ka ka nemi shawarar kowa ko kuma in ka an baka shawarwari ya za ka riba ka gani saboda in shawarar ta ta fi karfin tasu a wurin alkhairin da za a samu ko sharrin da za a guje mu sai a dauke ni za a dauke ta idan kuma son zuciya ne kawai saboda rena uwaye ne to bai kamata ba in dan ya rena uwayen shi ne yana ganin kamar tsohi ne yana ganin kamar ba su waye ba ba ita kuma wayayya ce kuma ko da abin da ta gai ba daidai ba ne saboda ita masoyiya ce su kuma uwaye ne to kaga nan bai daidai ba su ma wayanka masoyanka ne soyayya ba da mace karya ce ana yi da uwaye ya danganci a irin shawarar da suka bada da irin shawarar da ta bada in ta ta tafi karfi na ɗauki ta ta ba laifi ne idan kuma nasu ya yi karfi yake ɗauka ya rena nasu to kaga ya laifi ya rishin biyayya ya rishin da'a ya rishin kyautatawa ga iyaye wannan kuma sabon Allah ne ba ya da kyau na'am
ya ce ma da ce me ya hukuncin sallar wai sallar juma'a wanda ga liman kin ya wanda ya hudu ba sannan kuma ya ta- sai wani ya tashi kuma ya bada sallah ya halitta mun da hukuncin juma'a da aka yi limamin da ya hudu ba daban da ya sallah daban ya halitta mu ne nan da bamu da isasshen karatu ko ya abun mamaki ne gare mu. ya halitta Mm.
ya ce mutane yanzu mut- mutane suke ko ya halatta mutanen da suke mudi a- a musu sallama ko ko ya halitta mutanen da suke bude a masa sallama bai halitta ba. sai in dan ga yi masa nasiha to sai ka masa sallama in in kana fatan sallama ka za ta sa in kai masa magana saurara to sai ka gaida su dan haka nan ne kariya ke amma saboda kyama aikin su nan mun karanta a cikin iziya to mutanen da suke shashanci da shegantaka da shirme ba a gaida su gaisuwa ta addinin musulunci Allah ya samu dace ba wajen suna kafirai ba sai saboda a nuna masu kyama abin da suke ba daidai ba ne don su gyara na'am
Allah ce ce menene fassarar maharfi- ma- eh, ma- mafarkin rashin lafiya
mawarkin fassarar ma- ma- ma- yau mafarkin ba na fasar mawarki yayi Allah ya baka lafiya irin shi lafiya ce
yana tambaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu
wai da tambaya ko manzo Allah ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai san gaibi ba gaibin matsalakan gaba ɗaya bai sani ba. amma ya san gaibin da sauran halitta ba sani ba Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa na gaibi waɗanda ba yadda za a yi kasan su shi Allah ya sanar da shi su kaga ya ga mala'ika gaibi ne ba yadda za a yi kaga ya ga sama ta farko ya ga sama ta biyu ya ga ta uku ya ga wuta ya ga aljanna ya ga abubuwa da wannan ba yadda za ka gan su gaibu ne koyayyi ba ba ka da yadda za ka yi ka gani sai dai ka san su ka san sunan zamanu to akwai su da yawa Allah ya kara mana son shi na'am wannan ya ce me ya ce wai ya halatta mutum ya ga laifi- lai- wasu laifuka na mahaifansa wai ya nuna musu in su yi wani ba daidai bai nuna musu ba su yi ba daidai ba ko ko ya halitta mutum ya ga mahaifin shi sun aikata wani abu ba daidai ba ya nuna musu ya halitta amma cikin dubara da wayo da azanci Mm. ba kamar yadda za ka gwada ma abokinka ba wani za ka gwada matarka ko ɗanka ba a su manya ne sai an lallaba musu cikin hikima da azanci sai ka gaya musu Allah ya samu dace
ya ce malam macen da ta haifu ba ta yi arba'in ba ya halatta ta je bik- ta je bik- bukukuwa
ni zai hana ba ko macen da ta haihu ba ta yi arba'in ba ko ya halitta ta je bukukuwa ai abinda aka hana ta yin jini bai yanke ba sallah aka hana ta kuma ba hana ta yawo ba ba idda ba take yi jininta ba na idda ba ne kuma idda ba ta mutuwa ba idda ko ta saki ce ba hana mace ta yawo ba idda ta mutuwa ita haka na mace ta yawo ta zanna sai ta kare to ita ba idda take ba ba wannan ba wannan jini ne take na haihuwa tana kai in tana so sai ta kai in dai yawon ba zai cuta mata ba sai ta kai da take so ta je cikin tsari na addinin musulunci ganin mara lafiya ta yi murna haihuwa ta yi murna aure da sauran abubuwa da ya halitta na
Allah ce uh, mutum ne ya yi niyyar azumi sai kuma eh, da asuba bai samu ya tashi bai safura sai da safe yana yin azumin ko koya ne
mutum ne ya kwanta da niyyar ya tashi ya sahur ya yi niyyar azumi zai to kuma ya shirya ma sahur to kuma bai tashi ba sai da sahi shikenan in na farilla ne dole ya ci gaba da azumin shi in kuma na nafila ne yana da zafi in ya ji ba ya yawa sai ya aishi ya ɗauko kayan sahur ɗin shi ya canji da rana in kuma farilla ne ta wannan tunda ya kwanta da niyya ko ya ci ko bai ci ba dole ya azumi tunda da ya kwanta da niyya na'am ya ce malamin limami ne ya zo sallah an tare kama har ya yi kabbara ya yi kabbara sai tuno ya ce a rollash sai juyo kuma ya ce mutane a rollash tana da gara suna nan tsaye je a rollash gado ya zo an sake kabbara ba tare da an kare an sake kama ba yake tabba in haka nan daidai ne
ba daidai ba ne mutum liman da ya tara sallah sai tana a rollar shi bata cika ba sai ya ce ma mutane a rollar shi ta kare ya hita ba haka ya kamata kai ba kawai jawo wani za kai kasa amma shi bai jawo ba suka tsaya nan tsaye sai da ya kare ke gyara a rollar ya dawo kuma ya ce Allahu akbar aka ci gaba da abinda musulunci ya koyar cewa an haramlaka ta kare ka sa wani ya ci gaba da yin sallah shi ne kai da liman ne ka koma ma mun ka dawo to ba ba ba magana ka ce kai liman na dawo kuma a shi kenan yanzu zai koma ma mu abinda ka samu sai ka cika in kuma da ma bai yi komi ba ka je ka dawo to sai a ida da kai haka ake yi to amma kaɗan ba da aka yi ba bai ba da sallah bai ba da sallah sai dai an yi wani abu wanda ya saba ma tsarin sallah na'am
ya ce macen da ta taɓa haifa ba tare da aure ba ko tana iya tana iya yin shahada
ku tsere shahada
ana kiran ya cewa shaida ko shahada
shahara Shahada ta mutuwa.
sha- sha- eh ta mutuwa yake ce wannan ta taɓa yin yin ciki ko wata ba da aure wai wannan yana macen da ta taba yin cikin banza ko a ce cikin shege wai ko tana yin shahada ma'ana nan gaba tana iya zuwa wurin haihuwa ta mutu ta samu shahada me zai hanawa abu ne gaiba ne sanin Allah ne ta yi kuma ta tuba ta yi cikin shege ta tuba ta ta tuba ga Allah ta bar wannan mugu aikin da ta yi ta koma kamar kowa dole da ya saba ma Allah ya dawo ya bar wannan saba Allah ya koma kamar kowa shikenan at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda yake tuba daga zunubi kamar wanda bai taba aikata zunubi ba ne. kuma Allah ta'ala ya ce wa tuba ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ya ku mu'mine zuwa ga Allah baki daya in kun tuba to za ku samu nasara za ku samu rabon aljanna haka da abin da kake in ka tuba ka ce gabari Allah ya fi maka Allah zai ya fi maka Allah shi ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka yi wuce iyaka suka saba ma Allah suka yi saban Allah shekara da shekaru suka aikata saban Allah da yawa Allah ya ce ku bar yadda rai daga samun rahma Allah saboda inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yin gafara zunubai kaf duka zunubai da za ka aikata su tun daga nan su tabo sama ka ce ma Allah ka duba sai ya fi maka ya yabe ma shi kenan kuma ka zama na kwarai wurin Allah wa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim duk wanda ya tuba wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah taba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat duk wanda ya tuba mugu aikin shi Allah zai da shi mai kyau saboda haka in ta tuba ta gyara aikinta shi ke da zai ana ta samu irin sauran abin da bayan Allah za su samu kai ne kake kallon ta har yanzu shegi ya ce kuma mai cikin shegi amma in ta tuba na Allah ta kwarai ci shi Allah yana yafi amma ka san dan adam ba shi ya kama laifin ma amma sai ya rike mutum da ko ba haka ba to saboda haka yayin da mutum ya yi abu tsakanin shi da Allah to ka bar shi da wannan abu musamman in ya bai saboda ka kana kallon ta shegiya to kai ne shegiya tunda ka abin da Allah ba ya so ta riga ta yi tsakanin ta da Allah ne kuma ta tuba ba ta kara yi ba to dan me zaka zanki tuno wannan abu tuno irin abubuwa da suka wuce aiki ne na kafirai kamar yadda fir'auna ya ma annabi Musa alam da rabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin mu musamman mu baka wata mu muke da wannan shigan takai ko mutum ya musulunta sai in ya na musa ce ka san da ba musulmi ba ne yadda ya bari kafirci don me za ka zange tana mai kafirci ya bari shi ya rabu da shi sai ma ba wani kokarin ka bane da aka yi ka musulmi taimakon Allah ne uwarka da ubanka duk musulmi ne kakanka namiji kakanka mace duk musulmai ne dangi duka gaba daya taimakon Allah ne ba na ba ko kai kace ma haka nan in ma samun kanka kai haka kamar da su ma iyaye haka suka samu kansu musulmi to dan wani bai samu kanshi ba ya samu iyayen shi guda biyu duka farai daga baya musulunta to me na aibi gare shi to haka laifin da ma bai kai kafirci ba sai mu rike mutum da shi wani za ka ga saboda ya wani laifi ya bari fa amma dai in ya zo yin sai ga wani ya tashi ya bar wurin ba shi aka Allah aka ma laifin shi kwata-kwata ba shiga haƙe shi amma yana nan da da mutum ko gyaruwa mutum ne zai shiga ba su sallah sai kaga da ya ga shine sai ya tahi shi ba zai sake masallaci wani wani zai ba mu sallah Allah ya kiyaye a kira sallah
ce wannan ita tsakanin mu maza da mata wa ya fi kuntata ma wani cikin zamantakewa ta aure
wa yana tambaya tsakanin maza da mata wa ya kuntata ma wani a wurin zamantakewa ta aure kowa yana kuntata ma ana samun mata masu kuntata ma maza kamar yadda ake samun maza masu kuntata ma mata kowa yana cuta ma kowa kowa yana tauye haƙƙin kowa ana samun balagurbi a cikin maza haka ma cikin mata saboda haka dai duk wanda ya samu kashi cikin bangaren da baya da kyawu ya tuba ya gyara ba daidai bane muke cuta ma mata shi kamar yadda ba daidai mace ta cuta ma mijinta ba wannan ƙididdiga ce sai an an yi ta yau ka kama mu aiki kai ma daga yau ka fara ka fara bin gida gida kana tambaya ake zama kuma sai mu kama ta wani bangare lissafin sai ya zo mu gawa ya tuta na'am akwai wani bawan Allah da yake bara addu'a cewa an ɗauki sunayensu a jami'a ta maradi domin a ba su aiki amma yanzu ba a ba su aiki ba yace yana baran addu'a a na Allah subhanahu wata'ala ya gaugauta fitar da sunayensu domin samu aiki ce wallahi suna cikin damuwa suna cikin ibtila'i suna cikin bala'in rishin kudi da rishin aiki to Allah ta'ala ya gaugauta musu Allah ya sa jinkirin ya zama tona alkhairi na'am wanda ya ce shi na bara addu'a ne yana fuskanta ciwon ciki mai tsanani
wannan yace yana bara addu'a saboda yana fama da ciwon ciki mai tsanani Allah ya raba ka da shi ya baka lafiya wannan shi kuma yana neman yana neman ma makwabcin shi addu'a da yake yake fuskanta wata jaraba da kuma dai shi wanga duk bukatu ne dai daban-daban dai na Kudu dai bara addu'o'i ne daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya yi mana gaba daya matsaloli kuma bukatu Allah ya biya mana su amin Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka dawo ma garin nan namu ci gaba ya Allah da bangaren addini da bangaren kasuwanci da bangaren aiki ya Allah abubuwan da suka lalace suka mutu babu su Allah ka maido su ka kawo su garin nan namu da sauran jihohin kasan mu gaba da ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka shirya da su Allah ka kare su daga sharrin mutane da aljanu daga sharrin mugayen mutane ya Allah Allah ka hada su da mutane na kwarai ya Allah waɗanda za su samu tarbiyya da horo na kwarai a wurin su ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mana su gida aljanna Allah ka kara mu musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah ka raba mu da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka raba mu da kyashi tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu rungu mu junan mu mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah dukkanin matsalolin mu Allah ka san su ya Allah ka mana maganin su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da talauci ya Allah kasuwancin mu dan kadan Allah ta'ala ka bila shi babba ya Allah babba kuma Allah ka kara mishi girma ya Allah wanda baya da Allah ka bashi ya Allah shi kuma Allah ka kara mai ka sa mai albarka ya Allah Allah ka mana maganin dukkan matsaloli ya Allah Allah ka baka san mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah waɗanda suke kokarin su fata mana zaman lafiyar mu ya Allah ka shirya su Allah ka sa su gane ba daidai suke ba ya Allah Allah ka sa su dawo cikin al'umma su rayu kamar kowa ya Allah idan kuma ba su iya maka Allah ta'ala ka kare mana sharrin su da makircin su da kaidin su ya Allah da duk wani kulle-kulle da suka ya Allah ka sa kai kai ya koma kan mashikiya ya Allah Allah ka kara wa shugabannin mu gaskiya da rikon amana ka kara musu adalci da san mu ya Allah ya mai an tsaron mu da yadda suke Allah ka kare su ka tsare su ya Allah daga harare yan ta'adda da yan bindiga ya Allah duk wani shiri da za a musu domin a kashe su ya Allah Allah ka tona wannan shirin ya Allah Allah ka tona asirin wannan shirin ya Allah Allah ka sa a kakkaba wannan shirin da aka yi domin a cuta musu a cuta mu ya Allah Allah ka ci gaba da tsare mana rayuwarsu ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka tsare mu ka kare mu daga duk wani makirci ya Allah da duk wani sharri da kaidi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tsare mana tattalin arzikin mu ya Allah dukiya ka san mu Allah ka kare ta ya Allah daga harara yan ta'ada da yan bindiga ya Allah Allah ka sa kuma ta amfani kowa ya Allah wannan muhamman tsadan mai da ya dawo mai ya Allah ya dade ana yin shi ya Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah mun gaji ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah ka kawo mana karshen wannan tsadan man fetur da muke ba mana Allah ka ji roƙon mu ya Allah duk wani abu da ya dame mu gaba da ya Allah subhanahu wataala Allah ka dauke mana shi ya Allah Allah ka musanya mana da abin da ya fi shi alkhairi ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.